alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yan uwa masu tarin albarka barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci wanda muke gabatar da silsila ta wannan karatuka kamar yadda masu bibiya suka sani ana cikin abin da ya shahi sunayen Allah asalin inda aka tsabo su ta kalmar larabci da kuma abin da ya shahi ɗabbaka su a cikin abin da shahi alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kuma yi ma Allah godiya da ya sake ba mu iko wajen dawowa a daidai wannan lokaci idan mutane ba su manta ba muna nan cikin sunaye na Allah wa'anda sunaye ne suna da alaka na abin da shahi kula ta Allah da kuma wa'anda suke gadar ma mutum da jin tsoron Allah. Uh, suna na gaba wanda za mu tashi bayan suna na albasiru shine abin da ya shahi almuhit نعم na'am akan makalla طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu sauraron mu ta muryar rediyo al'umma muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da jinjinawa a gare shi da ya bamu iko da dama muka sake saduwa da ku don gabatar da wato darasi akan abu mu wanda yake mafi muhimmanci ɗaya daga cikin mafi muhimmanci su ne sifofin Allah da sunayen Allah subhanahu wata'ala mafi kyawu da ɗaukaka Eh, kafin mu ci gaba akwai nukta guda ne sun ɗan yi bayani akan ta wajen sunan Allah as-sami' da mun ka ce na farko ya zo ne faman khafa min musin ko muwassin Eh, ina ganin eh, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna inna Allah sami'un alim to shine wato sami'un na farko wanda cikin guda 25 da ya zo Eh, na ƙarshen kuma da mun ka ce shine wajen qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir da haka ba faman khafa min musin eh, janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi nan inna Allah ghafurur rahim ne ko ba haka ba ka san kwakwalwa tana da eh, yaudara wani lokaci ko ba haka ba shi kuma alkur'ani bai ɗaukar wannan to da haka yan uwa in sun ji mu sai a samu a gyara na'am
na'am kenan suna na gaba wanda za mu tashi shine almuhit na'am suna na Allah subhanahu wata'ala al-muhit wato a cikin yaren larabci ya samu asali ne daga ahata yuhitu dama duk duk fi'ili wanda yake eh, ya wuce harafi uku ai duk al'amuransa kiyasiya ne Eh, amma in sulasi shine wasu eh, ba kiyasiya bane wasu kiyasiya ne masdarkin shi ba kiyasi bane ko ba haka ba mm,
eh ahata shine yuhitu wanda ya kewaye sai a ce muhita mm, ko ba haka ba sannan kuma eh, wanda an ka kewaye ana kiransa muhat mm, duk da yake malamai wasu suna cewa kalma ta muhita tana nufin mai halakarwa mm, ina fata an fahimci ni qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum sai an halaka ku gaba daya wa uhita bi wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi can kuma yace walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim eh, eh, abin nan eh, wallahu muhitun bil kafirin wasu sun kace mai kewayewa ne da su ta fuskar ilimi da kudura da komai da komai wasu sun kace a muhitu mai halakar da su ne akwai maganganun ne na malamai don saboda dalibin ilimi eh, ya san abin ga amma wanda sun kace eh, mai- mai mai halakarwa ne saboda eh, galibi idan za a halaka abu sai an kewaye shi ta ko ina babu inda zai fita Right.
ina fata an fahimta don ba haka ne kawai malamai suka faɗi maganar ba to sai malamai suke cewa in muka ɗauki suna na al-muhit a cikin alkur'ani mai girma bai zo da alif wallam ba ina fata an fahimce ni kamar a samu al-muhit da alif wallam suke cewa ba a samu shi ina fata ana fahimta ta amma idan aka duba a matsayin shi na wato
Nakira.
na kira za a iya same shi kamar eh, a wurare kenan guda takwas kenan a wurare guda takwas an gane ko wuri na farko shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa auka sayyibin minas sama fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun eh, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadara al-maut wallahu muhitun bil kafirin ko ba haka ba sannan kuma na biyu a cikin suratul anfal wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim batran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit sannan kuma na gaba a cikin suratul abin nan suratul hud وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط كوبا هكبا سيدنا قبا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط سننكم نقبا ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط سننكم نقبا أتكن سورة البروش والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ko ba haka ba to sai suke cewa to kenan waɗannan su ne adadin da ya zo amma shi wajen قال يا قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba ina fata an fahimce ni to kenan idan muka duba sai zamanto bai zo da alif wallam ba bai zo da idafa ba sai dai zai izuwa wurare kenan guda bakwai a cikin alkur'ani sai a fitar da guda ba Allah subhanahu wa ta'ala ke nufi ba ina fata an fahimta an gane ko eh kenan wurare guda bakwai ya zo a matsayinsa wanda bai da alif wallam sannan kuma da tanwini akwai wanda ya zo wuri guda yana da nasu ba.
Eh to shi wannan mai nasu ba mu kai gare shi ba ba mu kai gare shi ba. Eh yanzu nan muna zancen mai rafa'a ne. Ko ba haka ba. Amma mai tanwiri wanda yake mai nasu ba sai suke cewa shi kuma ya zo a wurare ne guda biyu a cikin alkur'ani mai girma. Ya zo a wurare guda biyu cikin alkur'ani mai girma. Na farko a cikin suratun nisa wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita sannan kuma wuri na biyu har yanzu dai a cikin suratul nisa walillahi ma fis samawati ma fil ard wa kana Allah bi kulli shay'in muhita to wannan kenan shine adadin zuwan sa mai nasba guda biyu a cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni to kenan sai zamanto in an hada su da dancan guda wato bakwai zai zamanto kenan guda tara gaba daya ko ba haka ba amma kuma kenan guda takwas suke nufin suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala to muhitu kenan daga cikin ma'anarsa al muhitu huwa alladhi ahatat qudratuhu bi jami'i khalqihi qudra Allah ta kewaye komai wa huwa alladhi ahata bi kulli shay'in ilma kuma ilmin Allah ya kewaye komai wa ahsa kulli shay'in adada Allah ya kewaye komai da sani wa huwa al-muhitu bi kulli shay'in ilman Allah ya kewaye komi da sani wa qudratan da iko wa rahmatan da rahma wa qahran da kuma rinjaya Allah ya kewaye dai halittu ta fuskar komai da komai da iliminsa da kudurarsa da izzarsa ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya kewaye su ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam da haka in ku kasa Allah subhanahu wata'ala ba ya kubce masa sai ya gadar maka da tsoron Allah subhanahu wata'ala ko ba haka ba don ba za ka iya kubce ma Allah subhanahu wa ta'ala ba tarfata ainin wallahu ta'ala a'lam na'am haka ne Allah sai sunan Allah ash-shahid na'am to sunan Allah ash-shahid suke cewa kamar bai zo cikin alqur'ani ba da alif walla a same shi ash-shahidu sunan Allah ash-shahidu bai zo cikin alqur'ani ba sannan kuma ba a same shi da wato idafa ba ina fata ana fahimta ta sai dai an same shi matsayin wanda yake na kira mai domma na kira mai domma ya zo wurare kenan guda goma sha biyu a cikin alkur'ani mai girma na fata an fahimci ni na kira mai domma ya zo wurare guda goma sha biyu sai dai wurare guda hudu ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala wala yudarra katibun wala shahid to nan kaga mai shaida ake nufi dan adam ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ba wuri na biyu ilaihi raddu ilmu sa'a a cikin suratu fussilat wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmi wa yawma yunadihim ayna shuraka'i qalu adhannaka ma minna min shahid ko ba haka ba da haka nan ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba tunda sun ce ba su da mai shaidu kenan ba Allah suke nufi ba wuri na uku inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid yana halarce da zuciyarsa na ake nufi ba halarta da da jiki ba sannan kuma na hudu a cikin suratul adiyat inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika la shahid to wannan shine adadin da wato za a fitarwa wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba yake nufi amma sai cikin mai don makin nan guda mai kasra shine ba ba ya nufin Allah domin qalu azanna kama minna min shahidin shi wannan cikin mustasnayat ne guda hudu amma kuma shi kasra ne gare shi sai mu yi hattara ko ba haka ba na farko waɗanda suke nuna Allah subhanahu wata'ala cikin waɗanda suka yi saura kenan in mun ka fitar da waɗannan guda hudu kenan guda takwas inda suka yi saura na farkon su shine wajen fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Ali Imran qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun na biyu na ƙarshe kuma shine allazi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in shahid a cikin suratul buruj innal ladzina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabul hariq idan muka duba sunan Allah ash-shahid wanda yake bai da alif wal lam kuma ba mai idafa ba ko ba haka ba wanda yake amma nasu ba gare shi ba dhamma ba to shi ko ya zo a wurare goma sha tara an gane ko goma sha tara na shahidan kenan amma waɗanda suke nufin Allah subhanahu wata'ala guda goma su suke nuna Allah subhanahu wata'ala kenan sai zamanto guda tara masu fathataini ba sa nuna Allah subhanahu wata'ala ake nufi wanda yake nuna Allah subhanahu wata'ala ake nufi na farkon su shine a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu an-nisa ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا كما هكذا na ƙarshe kuma na goma kenan na ƙarshe shine wanda yake nuna Allah subhanahu wata'ala shine a cikin suratul al-fathi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulle ko ba haka ba wa kafa billahi shahida duk da yake irin wannan aya akwai tamkarta a cikin alkur'ani a cikin suratul tauba da cikin kuma suratul saf ko ba haka ba huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulle walau karihal mushrikun ko ba haka ba a cikin suratul tauba sannan ma a cikin suratul saf huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun to kaga walau karihal kafirun shine na farko walau kari hal mushrikun shine na biyu to idan ka zo in kana son kakka manta sai ka rike kalma ta kam kam kafin sannan mimun to kenan walau kari hal kafirun shine na farko walau kari hal mushrikun kuma a tsarin huruful hijaiya ma haka suke to shi yasa malamai suke cewa in kana son ka rike wasu ayoyi da suna kama da juna to sai ka kalli haruffan hijaiya da suke farawa da su kaga wanga ya fara da kafin wannan ya fara da mimun to kam kenan ala tartibi hurufil hijai idan ya zamanto sabani ne aka samu sai zamanto ala ghairi tartibi hurufil hijai hurufil hijai ala ghairi tartibi hurufil hija kenan sai zamanto an juya su ne to ta haka kana iya rike su ina fata ana fahimta ta sai zamanto suratul saff da tauba ayoyin da za su zo su ne za su bambanta su kaga wannan walau kari hal mushrikun ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim ko ba haka ba a cikin suratu as-saff shi ko cikin suratul tauba huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إن فاتا أن فهمتني تو wannan dai abin da yake nuna abin nan kenan in mun kalli zuwan ashahidu a cikin alqur'ani gaba daya sai mu samu kenan kamar ga sha biyu na farko ga sha tara ko ba haka ba ga sha biyu ga sha tara shi zai bamu wato talatin da ɗai in mun haɗi gaba ɗaya amma in wanda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi kenan sai ya zamanto ga ga takwas tunda mun fitar da hudu sannan kuma can ga goma sai ya bamu kenan guda goma sha takwas su ne suke nufin Allah subhanahu wa ta'ala ashahidu sun kace allazi la yaghibu anhu shay shine wanda komi bai fakuwa gare shi bai boyuwa kenan malaman dole suke cewa fakuwa wala ya'zubu anhu mithqalu dharra sannan ba abin da yake nisanta daga gare shi kuma misqalu zarra ma'ana kinan babu abin da yake boyuwa ga Allah har yanzu domin an abu ya nisa gare ka ai baka ganin shi daga abin nan ko da kurkutun azzarra fil ardi wala fis sama ko a cikin samai ko a cikin kasai bal huwa muttayyun ala kulli shay Allah yana linqaya komai kinan ma'ana yana ganin komai mushahidul lahu yana ganin sa alimun bi tafasilihi kuma ya san duk abin da suke da alaka da shi a fayyace kuma kuma a jumlace ya san haka ina fata an fahimce ni to nan da sun kace la ya'zu anhu mithqalu dharra ba yana nufin ba zarra waɗansu malamai suna cewa ita ce abu mafi karamci daga cikin halittar ubangiji wannan fassara tana da rauni kwarai da gaske ko da mun fassara ta da zarra tururuwa ko kuma zarra da wannan dan abu da ake gani a cikin lokacin da yake fitowa hasken hasken taga ko ko ta kusuwa ko kuma mun fassara shi da zarra ta zamani to da wasu malamai sun fassara shi da zarra irin wannan wanda ba abba a gani da ido ina fata ana fahimta ta to duk da yake wasu malamai sun ce bai dace a fassara shi ba da wannan zarra ta binciken turawa saboda a wancan lokaci da alkur'ani sabka babu wannan zarra kin kidan kaga kamar yadda Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa kidan sai mutum mun fassara alkur'ani da abin da salaf busan da shi ba wadan suka ce a'a zarra kinayatun anil sighar abin da yake karami kenan sai zamanto ya shafi wancan wanda suka sani kuma ya shafi na zamanin mu ina fata an fahimci ne amma dai tabbas akwai abin da fi zarra zama karami dan ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fi sama wala asghar min zalik ina fata an fahimci kaga ya ce akwai abin da fi zama karami a cikin suratul saba kuma yace la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi kaga can cikin suratul yunus fis sama'i ne nan kuma fis samawati sai dalibin ilimi bai harda ta alqur'ani yayi hattara wallahu ta'ala a'lam na'am sai kuma sunan Allah na alhasib na'am to sunan Allah na alhasib kamar yadda suke cewa a cikin alkur'ani mai girma ba bai taba zuwa da alif wallamu ba alhasibu babu inda an ka samu alhasibu a cikin wato alkur'ani mai girma sannan kuma ba a same shi ba wanda yake ya zo da idafa amma kafin mu shiga cikin nassoshi ya kamata mu dan tabo shi a cikin yaren larabci mu gaya ne asalin shi yake to shi wannan ya sauƙi daga fi'ili na hasiba to amma shi wannan fi'ilin mugun fi'ili na. In an ce mugu ana yana jujjuyawa ba kullum yake ba da ma'ana ɗaya ba. In an ce wato da larabci, an ka ce hasaba, an gane ko? Wato hasiba kenan. Hasiba sai a ce yahsabu ko yahsibu. Wato in an ka ce hasiba fa'ila ne, yahsibu yaf'ilu. To kuma lokaci ana iya cewa yahsabu. Kenan shi wanga mai kasra ɗin mahasiba. yana da wato kamar cikin mudari'i wasali biyu gare shi in ka ce hasiba kana iya cewa yahsibu ko ka ce yahsabu to sai sun ka ce mai anahu dhanna zato shi yasa ma zaka ga kamar qira'ata Abu Amr ibn al-Ala da qira'ata Imam Yaqub da Nafi' da Ibn Kathir da Imam al-Kisa'i da Khalaf su yahsibu su karantawa sauran kuma suna karantawa yahsabu to kaga wani in ya ji karatun Qur'ani yahsibu anna ma lahu akhlada sai ce an yi kuskure bai san da qira'ar da ake karantawa ba ya kamata a tantance qira'ar da ake karantawa sannan a gane an yi kuskure ko ba a yi kuskure ba an gane ko to amma wani lokaci sai a ce wato shi wanga ya anka ce hasiba yahsabu ko yahsibu to yana da masdar ina fata an fahimci ni yayi zato to zaton nan nashi ana iya ɗauka shi wato sai a ce hisban alhisbanu wato shine zato amma akwai hasaba yahsubu hasaba yahsubu shi ko fa'ala yaf'ulu ko ba haka ba mislu nasara yansuru to nan kuma hasabal mala ya lissafa dukiya ko ya lissafa ta ko ya kilga ake cewa dai a yaren hausa dai ko ba haka ba to shi kuma wannan yana lissafi kaga shi ko wannan shine zaka ga in an ka zo sai a ce wato masdarkin shi hasbun sannan kuma a ce hisban shi ba ana cewa hisban an gane ko sannan kuma ana cewa husban a yi masa wato damma kenan kuma ana cewa hisabatun duka yana nufin lissafawa to sannan akwai na uku hasuba yahsubu shi ko fa'ula yaf'ulu to shi wannan ba muta'addi bane ma'ana bai ketara zuwa ga wani abu sun kace kana lahu sharafun kidan ma'ana yana ya samu daukaka maurusun an aba'ihi wanda ya gade shi daga iyayensa ma'ana mutum mai daukaka shi yasa ma ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam na sahih bukhari da muslim ana auren mace na hadisi na abu huraira wali hasabiha ana auren mace dan dangantaka ta dan tana yar dangi ko yar babban gida ya an ce babban gida ba wai ana nufin katon gida ba mai girma a ana nufin mutane ne masu karamci da ɗaukaka ko ba haka ba ko da cikin karamin gida suke kuma ko da gidan laka suke kuma ko da cikin bukka suke kuma an ce dan karamin gida ba ana nufin wanda gidansu benaye bane a'a ko da gidansu benaye ne idan ba su da ɗabi'o'i na gari ko ku babu imani to kaga dan karamin gida ne ya kamata mu fahimci wannan an ce wani irin kisoshin da ake ba su na ban dariya ya ce shi shi na son ya aure mace yan babban gida an gane ko yar babban gida to sai shi mutumin ya ja shi sai ya kai shi ga mai gadin filin kwallo sai ce to ya ka kawo ne na ga ce to yar babban gida ka ce to kuma kaga ainihin ni duk garin nan ban ga gidan da ya fi hidin kwallo
girma ba
tana yi wa kisa ta iga ta tana yi wa hikaya ne da ake kawo don ba da dariya eh ina fata an fahimci ni har yanzu wannan fi'ili akramakallah yana da kuma wani tasrifi ana cewa hasaba yahsabu amma shi bai ɗaukar kasra an gane ko sai a ce hasaban sai an ka ce wato ibiyaddat jildatuhu wato fatar sai ta yi fari kidan ba ta da lafiya min da'in saboda wani ciwo to wannan ana kiran shi fahuwa ahsab kidan an ce mutum ahsab wanda fatar shi ta yi fari mace kuma sai a ce mata hasba an gane ko duk da ke an ce hasba kasa wadda adda duwatsu da swadun amma nan an ce hasba ana nufin mace wadda fatar ta yi fari to kaga yana da kyau ɗalibin ilimi ya bambanta cikin wai hasaba in sun zo cikin qur'ani wai wanne ne ake nufi Mm.
ka fahimta shin na zaton ne shin na lissafa dukiyar ne wane ne to kaga idan mutum bai da wannan idan aka fassara da abin da shi ba shi ne ya sani ba mi zai zo yayi sai ya kuskurantar da malamai Mm.
ya ce wuri kaza an tabka banna alhali ko da aka zuwa kuma ba banna ce aka tabka ba shi na ya tabka banna saboda karancin ilimin sa Mm.
shi yasa a mu'amala da littattafan da suke jujjuya kalima musamman da ina ba ɗalibin ilimi kar- eh, shawara alal aqalli ya samu mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira ya duba ya ga yadda tasrifin fi'ilin yake kuma ya diba in yaga sun ja dan layi gaban fi'ili madi to mudari'i na sun ka kawo in yaga sun yi fatha kenan fatha ne aga mudari'in in yaga sun yi kasra kasra ce in yaga sun yi ma wannan dan layin da suka ja dhamma kenan na nufin dhamma ce aga fi'ilin ina fatan ana fahimta ta in kuma yaga sun yi fatha da kasra kenan da fatha da kasra ga mudari'i din tunda eh, shi madi suna mishi wasali amma mudari'in ne ba sa rubuta shi sai dai su dan ja layi Haka.
kaga ɗalibin ilimin bai san wannan ba da kuma al-mufradat fi gharib al-Qur'an in mutum na son sanin kalmomin al-Qur'ani na eh, al-Asfahani Mm.
ko kuma sanin kalima ko ma'ana nawa take dauka a cikin alkur'ani misali alwujuh wan nadha'ir na imam ad-damaghani ko kuma in cikin hadisi ne da maganganun sahabbai ya diba cikin an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-asir ko kuma in cikin eh, abin nan ne eh, abin da ya shafi eh, balaga ta eh, ilimin balaga sai ya duba cikin mu'jamul balagati al-arabiyya na badawi tabana Mm.
ina fata an fahimci ni to kaga asalin kalmar ka san ma'anarta da abin da take nufi da jujjuya ta da ake yi amma in ba haka ba kaga sai ai ka iske an tabka banna eh, mai yawa wallahu ta'ala alam to idan muka duba game da abin da ya shafi eh, alqur'ani malamai suke cewa suna Allah alhasib bai taba zuwa ba Mm.
bai taba zuwa ba da alif wallam alhasibu Mm.
sunan Allah a cikin alkur'ani mai girma fa kuma bai taba zuwa da idafa ba sai dai suke cewa kuma bai taba zuwa ba da tanwini wanda yake mai raf'a kamar hasibun Mm.
ina fata an fahimce ni zaman to yana da alif wallam kuma eh, ya zo da zammataini ina fata an fahimce ni sai dai ya zo bai da alif wallam sannan kuma yana da mi yana da fathataini Mm.
ya zo bai da alif wallam kuma yana da mi yana da fathataini suke cewa to wannan ya zo wurare guda hudu a cikin alkur'ani mai girma Eh.
idan muka duba na farko wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim wa kafa billahi hasiba kaji wuri na farko kenan nan ma Allah subhanahu wata'ala yake rufi ko آه، آه، ولنا به وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا نبيو كنن na uku kuma wannan cikin suratul nisa'i ne guda biyu dinnan da na farko da na biyu na uku kuma a cikin suratul ahzab alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi Hasiba.
hasiba sai eh, na hudu shi kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Mm.
na fata an fahimce ni to wannan shine eh, wurare guda eh, hudu da wannan kalma ta zo a cikin alkur'ani kuma guda uku tana nuna Allah subhanahu wata'ala ɗaya daga cikin su baya nuna Allah subhanahu eh, wata'ala sun ka ce alhasib huwa alalimu bi ibadihi shine wanda yake da eh, cikakken sani game da bayansa ko ba haka ba Na'am.
Eh, sannan kuma almujazi ibadahu bil khairi wash shar yana sakan kama bayinsa eh, bil khairi wanda ya aikata alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi wash shar kuma wanda ya aikata sharri Allah ya saka kama mishi da sharri bi hasbi hikmatihi eh, wato game da hikimarsa tare da hikimarsa kenan wa ilmihi da ilminsa bi daqiqi eh, amalihim game da dukkan abin da sun ka aikata karami wa jaliliha daqiqa an ce nan daqiq ba ana nufin gari ba karami komi karancinsa wa jaliliha da kuma mai girmanta sannan ya ce alhasib yana zakuwa bi ma'ana arraqib wanda yake wato mai tsaro kenan al-muhasibu li ibadihi wanda zai bayan sa hisabi almutawalli jaza'ahum wanda zai jibinci yi musu sakamako bil adli da adalci wa bil fadli da fifiko ya fifitar da wanda ya so daga cikin bayansa da rahamarsa wa bi ma'anar kafi yana zakwa da ma'ana alkafi hasibu wanda ya ishi abdahu bawansa ya isar masa da humumahu bakin cikinsa wa humumahu da damuwarsa fa huwa hasibul mu'minin Allah shine wanda ya isar ma mu'minai wa kafihim kuma Allah shine wanda ya isar musu an gane ko ko kuma shine majibincin lamarin mu'minai kuma shine mai sa kanka musu to wannan shine abin da dai wannan suna yake nufi sai dai kafin mu je suna na gaba sun ka ce kenan yana iya ɗaukar alhasib bi ma'anar kafi wanda ya ishi bayansa alhafiz mai tsaro alhasib kuma bayan almuhasib wanda zai yi musu hisabi duka da yana iya dauka ina fata ana fahimta ta to amma kafin wannan akwai wata shubha da ake kawowa game da wannan kalima a cikin alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun naba yake cewa jaza'an min rabbika ata'an hisaba kaga jaza'an sakamako na min rabbika daga ubangijinka ata'an sakamako na hisaban sai a ce to wanda an ka lissafa shi kaga an ce an lissafa shi ne zai yi wata rana karewa alhali cikin suratul hud ya ce ata'an ghayra majzuz wa amma alladhina su'idu ko sa'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbik ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz kaga ba mai yankewa ba to in ko an lissafa shi ai wata rana mai zai yi yankewa zai yankewa to nan in mun dauke shi na hisabi ne lissafi kaga an samu matsala to amma akwai amsa ta taujihi shine ko mu dauke shi hisaban na lissafin ne babu matsala domin Allah shi ya san ya kirdige komi da sani ina fata ana fahimta ta kenan in an danganta shi zuwa ga Allah ai dan an ce Allah ya kididdige shi meye matsalar babu babu in kuma an ce hisaban a'a daga ɗan adam ne shine hisaban wanda ya ishi mutum domin da larabci ana cewa hasbuni ya ishe ni larabawa suna cewa hasbuni ya ishe ni kamar yadda wani sha'iri ke cewa game da masoyarsa ruhaha ruhi wa ruhi ruhaha walaha qalbun wa qalbi qalbuha falana qalbun wa ruhun wahidun hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha kaga duk abin da ya ishe ta ya ishe ni kuma duk abin da ya ishe ni ya ishe ta don da yake ba lokacin da zamu yi ghazal bane kuma mu kawo baitutuka almari mun kawo shi ne matsayin istishhadi wallahu ta'ala a'lam na'am akar wakala sai suna na addayyan to na'am نعم سننا الديان نعم دراسة كان شيء نعم تأصيليا وتطبيقا تو سننا الديان كما يدى malamai suke cewa a lugha daga ya samo asali ne daga dana ya dinu dana ya dinu khada'a wa dhalla shine yayi kankan da kai ko ya kaskasta to amma suna cewa dana lahu minhu iqtassa ma'ana yanzu an ka ce dana lahu minhu ya karɓi mishi bashin shi ya karɓi mishi fansa kenan ma'ana kamar kayan mutum ka karɓi kuɗi daga mutum wani ya ji ya karɓi mishi ko kuma a kayan mutum rauni tun da galibi nan suna nufin rauni ka je ka karɓi mishi ko wani ya kashe wani ya je ya kashe shi sannan dana bi kaza ya an ce dana ya dinu bi kaza ai ittakhadahu dinan ya rike shi al'ada ko addini sannan laraba suna cewa dana dainuhu an gane ko wato bashin shi yayi yawa usulubi ne na larabci wanda aka maimaita kalima ina fata an fice sai a ce janna jununuhu haukashe ta haukace ma'ana mubalaga ce kuma ana ta yi yawa kenan sannan kuma dana yadinu shine i'tada ma'ana ya saba da abu sannan dana shakhsan ai azallahu ya kaskantar da shi to dana fulanun ala ala shay'in ma'ana akrahahu ya cilastar da shi sannan dana hu sun kace hasabahu ya yi masa hisabi ko ba haka ba sun kace danahu kuma sasahu ma'ana ya shugabance shi ko danahu jazahu ya sa kan kame shi to kaga abu na wanda yana da kyau a ce ɗalibin ilimi ya san tasrifin yadda wannan kalmar take juyawa kai ɗauki ma'ana guda ya bata kenan daga nan an ka samo addayyan amma suka ce wannan suna na addayyan bai zo cikin alkur'ani ba kwata-kwata ina fata an fahimci ni amma kuma ya zo cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam al-Hakim ya fitar da shi daga Abdullah ibn unais ko ba haka ba wanda kuma hadisi ne yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa yuhsharun nasu yawmal qiyamah za a tayar da mutane na tashin alkiyama au qala al ibadu ko ce bayi to kinan rawi yayi shakka al ibadu bayi mutane ai su ne bayan Allah uratan za a fitar za a tayar da su uratan ma'ana huntaye ba na ba su da sutura a jikin su zindir ko zir ko ba haka ba jam'i ne na al'ari sannan ghurlan gurlan ma'ana da luba ba kaciya ma'ana wannan fata wadda ake mutun yanka ba a cire ta ba wanda an kai ma yanka wanda ma ba mai yanka ba kai mutu shikenan an huta jam'i ne na aghralu ina fata an fahimci ni kuma ba a zuwa da mace a ce mata gharla tunda mata su ba wannan fata ake yanke musu ba buhman ma'ana to sun kace nan buhman waɗansu malamai suka ce kenan kamar waɗanda duhun-duhun ko kuma a ce waɗanda ba sa iya yin magana kuma ko buhman waɗanda suka ce a shi ne wanda babu komi tare da shi ma'ana yadda Allah subhanahu ta'ala halicce shi sun mai yunadihim sannan Allah ya kira su bi sautin da sauti yasma'uhu man ba'uda wanda an nesa yana jin shi kama ya sama'uhu man karuba kamar yadda da a kusa yana jin shi na ana magana ne bisa ga mutane domin shi Allah subhanahu wataala komai yana kusa da shi ko ba haka ba amma ba da zati ba da ilimin sa ko ba haka ba akida ta ahli sunna kan wani wayoyin mu Allah subhanahu wataala zai ce anal maliku ni ne sarki mai cikakken mulki kenan ana dayyanu ni ne addayyan na mai sakankawa ina fata an fahimce ni addayyan kaga wannan ya zo a cikin hadisi sai amma wannan riwaya da ce za a tayar da mutane buhman jam'i na abhamu wacce sai ta zama to bahma akwai riwaya cikin sahihul bukhari ta abdullahi ibn abbas ina fatan an fahimce ni an gane ko wanda ita ma tana dauke da irin wannan ma'ana inda yake cewa innakum mahshuruna ku mutane za a tayar da ku akwai riwaya ta ummul mu'minin Aisha akan za a tayar da mutane hufatan uratan ghurlan ita ko tana cikin sahihi muslim ko ba haka ba kenan hufatan za a tayar da ku hufatan hufatan jam'i ne na alhafi huntu wanda bai da takalmi yana taka wato farfecin sa in an ce farfeci shine tafin kafa yake kira farfeci hufatan jam'i na alhafi suna tafiya babu takalmi uratan kuma suna huntaye jam'i na al'ari babu sutura ghurlan wato jam'i na aghralu mutumin da bai da da lubaba kaciya summa qara'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta haka zamu mayar da ita an gane ko nan ba ba ana nufin Allah zai mai da mutane mani ba dan yana nufin kamar zai mai da su kamar halittar da yayi musu lokacin da suka mutu ina fata an fahimce ni in mutum ya mutu bai balaga ba za a tayar da shi a matsayin wanda bai balaga ba tunda babu zancen hisabi akan sa tunda shi bai balaga ba in mutum ya mutu kuma ya balaga kinan za a tayar da shi wanda ya balaga dan kawai ce to ai an ci yadda an kai haka za a maida su a'a to nan ana nufin za a maida su yadda za a yi musu hisabi shi da bai ake son a ci dan kawai ce to me yasa ba a maida su mani ba ko a maida su kasa kuma kan wani ya fake da wannan ya ce to ai karshe Allah ya ce zai maida su kasa kenan babu azaba da mutanen aljanna da mutanen wuta ko Allah zai maida shi kasa ba haka ake nufi ba dan an ce can khalidina fiha abada ai hatta ga masu shubha kama bada ana awwal khalqin nu'idu kama yadda muka fara halitta haka muke mida ta wa'adan alaina alqawli ne alaina akan mu ba cilista Allah an kai ba irin waɗannan abubuwan sai mun yi hattara ba dan akwai wani abu dole akan Allah ba shine ga dama yayi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha akan Allah ne ci data nan ba ana nufin a abu ne an da wajibi akan Allah ba shine ga dama ya dora makansa kenan cikawa tashi ci sannan irin wannan da anka ce ala Allah rizquha shi yasa wani kafiri yace to ya aka mutane suke mutuwa a kasashen duniya da yunwa da dabbobi kaza kaza kaza kaza kaza a'a ala Allah rizquha ga Allah ne arzikin wannan dabbar amma Allah ya kaddara za su mutu kenan in kaga mutum ya mutu arzikin shi ya kare na ɗaya kenan madalla na biyu kuma abin da ya kamata mu gane ai an an ce arziki ba wai ana nufin kowa zai yi arziki ba arzikin waɗansu Allah ya aza shi akan hannun waɗansu ko ba haka nan bane sannan kuma yana yiwa a'a mutane suna da arziki amma waɗansu mutane sun kwashe shi sun maida shi nasu ko kuma a'a Allah ya sanya arzikin ga hannun ɗanka ko babanka ya baka sai in ya hana ka wannan kuma shi za a yi ma hisabi ranar tashin alkiyama kenan yana da kyau mu fahimci wannan kafirai suna da matsala sai Allah ce inna kunna fa'ilin mu mun kasance masu aikatawa sai wannan hadisi yake cewa wa awwalu man yuksa yawmal qiyamati ibrahim wanda za a fara sanya masu tura na tashi alkiyama annabi ibrahim ba dan ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kima da daraja ba amma dai haka Allah ya kaddara sai malamai suka ce to akwai kuma hadisi na Abu Hurairah wanda na cikin sahihi Muslim wa awwalu man yashaqqu anhu alqabr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda ƙasa za ta tsage ya fito farko wanda zai fitowa to ya za mu yi mu yi wannan mu yi aljam'u bainal ahadith ibrahim shi za a fara samun sutura amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fara fitowa a'a babu cin karo tsankanin wadannan hadisai kaka karanta da hadisai fitowa daga cikin ƙasa daban sanya sutura daban fitowa daga cikin ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda za a fara samun sutura annabi ibrahima shikenan ina fata ana fahimta ka to dan haka yana da kyau dalibai ilimi su fahimci wannan shi yasa daga nan an ka samo shi addayyan an ka samo wato wato addini domin kalima ta addini tana nufin wani lokaci addini tana nufin kuma sakamako in kuma an ce addainu tana nufin bashi yana bukatar sai an biya shi yasa ma Imam Bukhari da yazo ra'aytul ladhi yukadibu bid-din yace bil hisab wanda yake karyatar da hisabi shine addin sannan kuma aya ta cikin suratul as-safat inna lamadinun ko ba haka ba shin za a sakan kamuna ko ba ka ba sannan kuma a cikin suratul haqqa falawla in kuntum ghayra madinin in kun kasance waɗanda ba za a sakan kama ba kenan muhasabin sai kawo nan ghayra madinin kenan shi imamul bukhari to sai dai wannan suke cewa tafsiri ne na imamul bukhari da ya kawo wannan ba wai hadisi ba ne domin wani lokaci imam bukhari yana kawo asar na sahabbai wani lokaci yana kawo hadisai wani lokacin kuma yana kawo fassara tashi kamar kamata dindu tudarikin nan da aka kawo a'a ba hadisi ba ne nan imam bukhari ya kawo shi a matsayin fassara ce wadda shi ijtihadi ya kawo sannan wani lokaci da ce sahihul bukhari ana nufin hadisai ke nufin ingantattu tana yiwa ya kawo wani tarihi cikin sahihul bukhari wanda tana yiwa daga sahabi ne bai inganta ba amma hadisan da an ka ɗaukaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne ake cewa dukkan su ingantattu ne kasan da yawan mutane ba sa iya bambantawa tsakanin waɗannan abubuwa saboda basu karanta sina'a ta wato hadisi ba to wannan suna na addayyan sun ka ce waɗansu malamai sun fassara shi da alqahar marinjayi domin wanda ya rinjaye shi ke iya sakamako in baka iya in baka rinjaye ba ai babu zancen kai sakamako in ka kamar nan duniya wanda an ka rinjaye ai shi ake yi ma hukunci wanda wanda an ka dama amma yanzu wanda ya fi karfin mutane zan ce a masa hukunci bai taso ba sai dai a bar shi da abin da ya zalunta yanzu kamar kasashen afirka ba su iya kasashen turai hukunci shi yasa in ka je an kama wani shugaban kasa an kashe mai hukunci a kotu ta duniya to na afirka na ko na kasashen da ba su da karfi amma su turawan manyan masu karfi wai sai masu shugabannin kasashen su hukunci ko ya kai su kotu ta duniya su da adda kotun gaba daya ina fata an fahimce ni wa qila huwa al-hakim wadansu malamai suka ce abin da ake nufi da ad-dayyan shine al-hakim mai hukunci alƙadi har yanzu da mai yin hukunci shi na malam bahaushe ce alƙali ya mai da dodon ta koma lamun don dama shi ba ba dodon ba lodina gare shi almujazi wanda zai sa kanka shi yasa yuqalu ana cewa dintur rajula na sa kanka mishi dintu kenan ko idza jazaituhu kenan wato idan na sa kanka mishi sannan ana cewa wato udinuhu kenan nan daga adana yudinu na tunda in an inda an ce dana yudinu sai a ce adinuhu shine thulathi amma an ce udinuhu ya koma ruba'i adana yudinu ya sa kan kamishi to wannan shi ne abinda malamai suka yi bayani wannan kuma yana nuna cewa ya kamata dan adam ya ji tsoron Allah subhanahu wataala tunda Allah yana iya sakamako kuma ba sai lahira ba fa a nan duniya Allah yana sakamako tunda muna gani yadda da yawa daga cikin kafirai nan Allah subhanahu wataala ya nuna musu ya halakar da su ya turo musu ma musibu kafin su mutu walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun ko ba haka ba fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin ko ba haka ba Allah yana jarraba su da waɗansu abubuwa ko da za su iya tuba da haka kada a sa tsammanin sai an ji wato lahira sannan kuma wannan suna na addayyana tunda an san Allah shine mai hukunci kaga akwai lallashi ko sawa farin ciki ga waɗanda an ka zalunta da waɗanda an ka rinjaya kamar mu musulmi yanzu da ake zaluntar mu mu san cewa abinda turawa suke zaluntar mu da shi da dukiyoyin mu da wani abu ba su sha ba a lahira za su biya mu a matsayin sun sun zalunce mu ko ba haka nan bane ko kuma wani ya zalunci wani to in ma nan duniya ya zalunce ka a'a kakka sa tsammanin an kai karshe shi kafiri bai iya hankuri saboda ya dauki duniya ita ce da gare ta babu wani abu amma kai musulmi an zalunce ka in kai hakuri Allah subhanahu wataala zai biya haka ranar tashin alkiyama kaga daga nan za a samu bambanci tsakanin rayuwar musulmi da rayuwar wato kafiri sannan kuma wannan zai nuna maka cewa tunda Allah zai yin hukunci a ƙarshe ya kamata ka yarda da sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan an fahimce ni don haka yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan in ka diba ma imamul bukhari da ya zo cikin babi na tafsiri tun da littafan hadisi zaka iske suna kawo tafsirin wata sura ko wata aya wanda ɗalibin ilimi zai iya bincike akan su cikin tafsiri na suratul fatiha yake cewa summiyat ummul kitabi an sanya mata suna ummul kitab domin annahu yabda'u annahu yubda'u bi kitabatiha kina ana farawa da rubuta ta shi yasa an kira ta ummul kitab ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi an gane ko ko kuma ummul kitab kamar da wasu malamai suka ce saboda ta kumshi duk abin da alkur'ani ya kumsa na tauhidi ko ba haka ba wa yubda bi qira'atiha kuma ana fara karatu da ita fi salati a cikin sallah ko ba haka nan bane sannan imam al-bukhari yace wa dinu al-jaza'u sakamako fil khairi wa sharri ko na alkhairi ko na sharri kama ta dinu tudan kamar yadda kai haka za a yi maka ina fata an fahimci to kaga wannan fassara ce ya kawo sannan ya kawo abinda imamul mujahid ya ce wa qala mujahid kaga nan sai ce mujahid ya ce biddini bil hisabi to kaga can waccan ta farko tashi ce kamata dinu tudan ba hadisi bane kamar yadda wadansu yan uwa zaka ji suna cewa ai hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ɗaliban ilimi sai mun yi hattara wajen azu al'amana ilmiya in zaka danganta magana ka tantance cewa cikin littafin da take shin magana shi ce ko magana wani ce dauko kuma a wace safha ne a wani babi ne me yake nufi da ita ba a yanke ba yadda ma'anar za ta canza an gane ko ta abubuwa da dama to kaga dukkan irin wannan amana ilmiya yanzu turawa sun dauke ta sun bar mu wajen bincike mu sai ka iske alƙasu wallasku kawai ya yi yawa ka ɗebo safa talatin cikin binciken wani ka ƙara ma kanka nan da nan ka yi ka bincike ka ƙare ka ce ka yi bincike alhali ko da aka bincikawa ba ka yi binciken komai ba wani ma sai ka iske bahasin wani na zai ɗauka gaba ɗaya ya canza sunan ya watsa kawai ya yi bincike shi yasa yanzu jami'o'i kafin ma a yi munakasha ta risalar mutum ko ta majistar ko ta jami'a ko ta doktora sai an bincika in ba wani na ya yi wannan binciken ba ko ko babu ma irin wannan unwanin ma ko da ma kai na zaka binciken sannan a baka dama kai bincike kuma ka nuna in ma an taba yin binciken to ga inda naka ya bambanta da na waɗancan in mutum guda ne na mutum guda in kuma mutum biyu ne ko uku ga inda naka zai ba karfi sabanin nasu to kaga irin waɗannan abubuwa yana da kyau a ce ɗaliban ilimi sun mai da hankali gare su don saboda a samu bincike mai kyau mai dalilai da komai da komai ba wai kawai a yi ta shace faɗi ba kamar yadda galibin al'amuran mu suka kasance game da ilimi da muhadarat da wa'azuka sai ka iske ana amfani da abubuwan da galibi an bincika sai a zuwa iske wani lokacin ba haka nan bane ba a ce mutum baya yin kuskure an san kana yin kuskure amma a tabbatar da mafi yawancin abubuwan da kake faɗa kana da dalili ingantacce amma samun kuskure wannan kowa ni dan adam yana yin kuskure wallahu ta'ala a'lam na'am akar bakalla sai wannan sunaye guda biyu da sun ka zo alhakim da kuma khairul hakimi na'am to suna na gaba shine alhakamu da kuma khairul hakimi ina fatan an fahimce ni to sai malamai suke cewa shi sunan Allah na alhakamu alhakamu ko ba haka ba za a iya samun shi a cikin alkur'ani mai girma a matsayin wato abin nan na kira ba a samu alhakamu ba da alif wallam ina fata an fahimci ni bai zo ba amma ya zo da na kira wurare guda biyu na farko a cikin suratul an'am a aya ta 114 قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا كبا هكبا نبيكم أتكن سورة النساء duk da yake suratul nisa ita gabaci suratul an'am a jerin surorin alqur'ani ko ba haka ba tartibi ba tartibin nuzul ba tartibi na wanda sahabbai suka yi ko ba haka ba wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha to kaga nan yawwa to nan yazo hakaman kidan guda biyu waɗanda waɗannan guda biyu ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba amma wanga hakaman shi yana nufin Allah subhanahu wataala cikin suratul an'am tunda ya ce shin wani Allah zan dauka hakaman kidan ya tabbatar da shi ga Allah ina fata an fahimce ni kaga kenan sai zaman to guda ukun biyu din na cikin suratul nisa'i ba Allah suke nufi ba tunda an ce ne a tayar da mai hukunci daga cikin dangin miji ko kuma bangaren sa da kuma bangaren mace akwai maganganu da dama kan karkashin wannan aya mai soyi na riba cikin tafasiri na ayatul ahkam littafan da tafsiri da suka bayani kan hukunce hukunce na fiqh da ke karkashin wannan aya an gane ko to wannan kenan to da haka kenan sannan kuma wannan suna ya zo cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne wanda Imam Abu Dawuda ya fitar da shi ko ba haka ba Sheikh Nasiruddin Albani yana daga cikin da sun ka inganta da wannan hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna Allah huwal hakamu Allah shine al-hakamu wato nan mai yin hukunci ba a ce al-hakimu ba kamar matsayin abu na wanda yake kamar an yi mubalaga fa'alun tana da cin shiga ta mubalaga domin an ce alhakim bai hukunci amma ka ce hakam kamar nan an yi mubalaga matukar kai wajen hukunci sannan wa ilaihi alhukmu kuma gare shi hukunci yake komawa gaba daya ina fata an fahimce ni to so sannan wasu kuma sun sanya sunan Allah subhanahu ta'ala kamar alhakimu suka ce yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan an fahimce to suka ce dalilin su saboda alhakimi na tazo tana nufin Allah subhanahu wa ta'ala misali ko kuma ta tabbatar da abin ga hukuncinsa ga Allah to sai an kasance suna alhakim to waɗansu su ce a tun da bai zo da wannan lafazin ba to ba za a tabbatar da shi ba shi yasa idan muka zo wajen shi khairul hakimina ina fata an fahimce ni to shi kuma malamai suke cewa za a iya same shi wato kamar guda uku a cikin alkur'ani mai girma khairul hakimina mu rike da kyau khairul hakimina ba ahkamul hakimina ba mai saurare ya kwanta sa hankali kyau khairul hakimina guda uku ne na farko a cikin suratul a'raf inda annabi shu'aib yake ce mutanen sa wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allah bainana wa huwa khairul hakimin nabiyu kuma a cikin suratul yunus wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkuma Allah wa huwa خير الحاكمين نأكم كما أتكن سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين to kaga nan sai sun kace to ana isa mashi alhakim saboda ya ce shine mafi alkhairin masu yin hukunci kina ana isa masa alhakim duk da yake a lafazin cikin alkur'ani alhakimi ne yanzu shine mafi alkhairin masu yin hukunci to amma ahkamul hakimina ba khairul hakimina ba shi ko sai ya zamanto guda biyu ne a cikin alkur'ani na fata an fahimci ni na farko ya zo a cikin suratu hud ونادى نوح ربه فقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نبيكم أتكن سورة التين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين كلا نكو سي أتي أتبت الدتشوا تبس الله شيني ما في ما يوم حكم تدون دسوكي سنتي أنا تيوا بلا أنزو أنت أليس الله بأحكم الحاكمين سكتي بلا أما ما لم يسنتي حديثي نيو ضعيفي كو باكا با yawa wannan hadisin an ce bai inganta ba sai dai na karshen suratul qiyama shine ake ganin ya inganta wajen alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al mauta ina fata an fahimci ni to menene waɗannan sunaye suka kumsa na ma'ana duk da yake kamar yanzu wannan aya da anka ce fasbiru hatta yahkum Allahu bainana ku yi hakuri har sai Allah ya hukunci to duk inda kaga irin wannan hatta yahkum Allah akwai ayoyi da dama karkashin wannan fassara domin an faɗi mafhumul ghaya gare shi har sai Allah ya hukunci to Allah ya hukunci tsakanin annabi shu'aibu da mutanensa ko bai yi ba ya yi hukunci ko ba haka ba walamma jaa amruna najjayna shu'aiban walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da sauran ayoyin da suka faɗi yadda Allah ya hukunci tsakanin shi da su a nan duniya sannan kuma Allah zai yi hukunci tsakanin shi da su a lahira ayoyin da za su nuna muminai za su shiga aljanna annabi shu'aibu da waɗanda suka imani da shi za su shiga aljanna waɗanda kuma ba su imani da shi ba za su shiga wuta sai ka tattaro waɗannan ayoyin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an ka ce wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah kai hakuri har sai Allah ya hukunci wannan suratul yunus makkiya ce Allah ya hukunci a nan duniya a yakin badar ya hukunci ko ba haka ba sannan kuma Allah ya hukunci a nan duniya ya daukakar da addinin sa da magoya bayansa akan makiyansa sannan alahira kuma zai yi hukunci ayoyin da suke nuna wannan mu'minai za su shiga aljanna kafirai za su shiga wuta dan dalibin ilimi ya fahimci yadda ake tafsirul qur'an bil qur'an da kuma istikhdam al qawaid al usuliyya a cikin tafsirin al qur'ani mai girma ina fata an fahimce ni to nan sai sun kace al hakamu shine al'adul alladhi yahkumu bayna ibadihi fil akhirati bi adli shine wanda zai yi hukunci tsakankanin bayansa a lahira bi adlihi da adalcin shi wa qistihi da kuma adalcin sa ko ba haka ba ba lahira ɗaya ba hannun duniya Allah yana yin hukunci fala yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunta ko da gurgurdon azzarra wa yu'addi al-huquqa ila ahliha yana sadar da haƙoƙi da ma'abutansu fala ya da'u sahiba haqqin Allah ba zai bar wani mai haƙi ba illa wasala ilaihi haqqahu sai haƙƙin sa ya isa zuwa gare shi wa huwa al-adlu fi tadbirihi kuma Allah yana da adalci a cikin tafiyar da al'amuran sa wa qadarihi da abin da ya kaddarta wa shar'ihi da abin da Allah ya shar'anta wa jazaihi da kuma sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni sannan wal hakamu al adlu alladhi ilayhi al hukmu fi kulli shay'in shine wanda hukunci na adalci ga komai gare shi yake kaga nan hukuncin duniya galibi ba hukunci ne wanda aka yi na gaskiya ba ana dai yin abin da aka yi tiyatar na amma dai wani malami yake cewa nan duniya sulhu na aka yi amma shari'a sai an zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba to don haka dai nan yana nuna Allah ya kai matuƙa wajen yin hukunci kenan in ka san kuma Allah yana yin hukunci to ka san kuma hukuncin Allah ba ɗaya na da naka ba dan kiyama in an tashi gaban kowa kowa zai tashi bai da wani titir babu shugaban ƙasa babu malami babu minister babu soja babu kaza duka waɗannan abubuwa sun ɓaci da ma ka mutu dukkan ku kun zan gawa ko shugaban ƙasa mutu a ce gawa malami in ya mutu a ce gawa wani in ya mutu a ce gawa gawa gawa gawa gawa to in an tashi gaban Allah kuma babu titir kenan ku kowa ya koma bawan Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda a wannan lokacin Allah zai yi hukunci a tsakankanin wato bayinsa don haka kenan ya kamata musulmi su yi hattara kuma kowa ya hattara da haɗo shi da Allah subhanahu wa ta'ala na'am akramakallah na'am sai suna Allah na alqadir da kuma alqadir na'am to sunan Allah na alqadir da alqadir da almuqtadir wanda ba mu sani ba ko lokaci zai ba mu dama ba mu karasa su amma dai asalin shi daga kalima ana cewa qadara ko ba haka ba sai a ce yaqdur an gane ko sai a ce wato qadaratan tamakkana in an ce qadara yaqduru kenan fa'ala yaf'ulu mithlu nasara yansuru an gane ko wa qadara shay'a an gane ko qadaran an ka ce bayyana miqdarahu kenan ma'ana an ce qadara shay'a ya bayyana gurgurdun shi ko ba haka ba sannan kuma ana cewa wa qadara fulanan azzamahu ya girmama shi ina fata an fahimce ni shi yasa aya ma ta zo ma qadarullaha haqa qadari ba su girmama Allah ba irin yadda cancanta a girmama shi duk da ke wannan aya akwai guda biyu ko guda tana cikin suratul an'am وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء تبيكما أتكن سورة الزمر كما يدك فدا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كما هكذا أتكن سورة الحج كما أكوي ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز كم باب واول كما هكذا game da alarmomi masu har da alkur'ani kasan dole sai an kula da su sannan kuma ana cewa qadar al'amra in an ce qadar al'amra ana nufin dabbarahu shi ya kitsa shi shi ya shirya shi kenan in alkhairi in sharri ko ba haka ba sannan kuma ana cewa qadara shay'a bi shay'i ay qasahu bihi qadara shay'a bi shay'i kenan ya auna wani abu da wani abu ay qasahu bihi ya auna shi ina fatan an fahimce ni daga nan za a samu kaddara kuma shi ko na kaddara abu na an yi tashdidi wato an kaddara shi kenan yadda za a wato hukumtar da shi ina fatan an fahimce ni to don haka a karkashin wannan suna kamar yadda ka yi bayani muna da sunan Allah alqadiru wanda siga ce ta mubalaga ko qadirun fa'ilun kenan sannan alqadiru shi kuma ismul fa'il alqadir fa'il shi ko almuqtadir kenan muqtadir shi kuma mufta'il ko ba haka ba a wazanin shi an gane ko ismul fa'il ne na iqtadara yaqtadiru iqtidaran fa huwa muqtadirun al'amari shi kuma muqtadar ko ba haka ba shi ko qadirun shi ko fa'ilun ne alqadir kuma shi kuma daga qadara shi kuma wato an ce qadara sai a ce ya ƙuduru kenan alƙadiru shi ko ismul fa'il alƙadiru kuma shi ko fa'ilun ne bi ma'ana muf'il kenan mai kaddarar da al'amura kamar yadda suke ina fatan an fahimce ni to wannan dai shine abin da ya shafi waɗannan sunaye amma idan muka duba cikin alƙur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu ga cewa shi suna na al-muqtadir suka ce bai zo cikin alƙur'ani ba da alif walla sai dai an same shi na kira na kira an gane ko na kira an ce na kira wanda bai da alif walla ya zo wurare guda biyu wato a cikin alkur'ani mai girma wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qamar wa laqad jaa ahli fir'auna an-nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir nabiyu kuma innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir to shi wancan na farko ba yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala tunda mun yi musu kamun akhdha azizin muqtadir in muna nufin azizin Allah to muqtadir Allah ko kuma mun yi musu kamu irin kamun mai karfi kenan an kamanta ne da wanda yake da ikon kama abu nan ba Allah yake nufi ba amma in an nuna azizin Allah ake nufi tunda shine mabuwayi to muqtadikin nan ma ana ifasara shi da Allah subhanahu wa ta'ala amma fi maqa'adi sidqin inda malikin muqtadir nan malikin wajen Allah ne tunda nan ne aljanna take tashi ce a gunsa ne muqtadir wanda yake mai cikakken iko to sai dai kuma wanda yake an same shi shi wannan suna na al-muqtadir bayan waɗancan guda biyu akwai guda da ya zo wanda yake yana da tanwini mai fatha ko ba haka ba wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala sau ɗaya ne ya zo a cikin suratul al-kahf واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ننكم الله سبحانه وتعالى يكين فيك babu matsala kina in mun hada su guda uku ne amma guda biyu guda dai shi tabbas Allah su guda guda biyu Allah suke nufi na ukun shine akwai sabani da abin da an ka fassara aziz ina fata an fahimci ni tunda ya ce akhdha azizin muqtadir sai suna Allah subhanahu wata'ala na alqadir kamar da suke cewa wato idan muka duba in an dauke shi alqadiru ma'ana kenan da alif wallam to ya zo ne kenan guda kamar abin nan in ya zo na kira in an ce na kira shine wanda bai da alif wallam yawwa bai da alif wallam mai rafa to za a iya samun shi guda biyu a cikin alkur'ani mai girma wuri na farko qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan walakin aktharuhum la ya'lamun a cikin suratu al-an'am ko ba haka ba qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan walakin aktharuhum la ya'lamun nabiyu a cikin suratul isra aw lam yaru anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa abad adh-dhalimuna illa kufura to sannan wanda bai da alif wallam amma yana da wato kasratai ne na kira kenan shi kuma ya zo a wurare guda uku ne a cikin alkur'ani ma'ana bai da alif wallam yana da kasra shi kuma wannan suka ce ya zo wurare uku gurare guda uku a cikin alkur'ani a cikin suratu abin nan yasin أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم النبي أتكن سورة الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم بلى إنه على كل شيء قدير سين أككما أتكن سورة القيامة أوليس الذي خلق السماوات والأرض أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى, والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ina fata an fahimce ni kenan idan muka dibe su sai mu diba mu ga shi kuma mai alif wallam yanzu al-mu'arraf to shi kuma guda ne a cikin alkur'ani mai girma wanda ya zama to alkadiru to guda ne suna Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya zo a cikin suratul an'am a aya ta 65 qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun ko ba haka ba to wannan kina in mun hada su ga daichan wanda yake mai alif wallam ga biyu wanda suke na kira ne mai raf'a ga uku wanda yake na kira ne wanda yake mai jarra sai ya zamanto kenan ya zamanto guda shidda kenan ya zo a cikin alkur'ani suna Allah subhanahu wataala a gurguje kenan sai sunan alqadir shine bamu kawo ba shi kuma ya zo da ma'arifa a wuri guda a cikin alkur'ani mai girma alqadiru ko ba haka ba wajen fatar Allah subhanahu wataala الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة كما هكذا جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير كما هكذا إذا مكديبا واتو حمزة دكما إمام عاصم سوسن كرنتا من ضعف كما هكذا ضد شي إمام حفص بشعبة با shi yana da sabani yana karantawa da fatha kuma yana karantawa da dhamma amma su jamhuri sun karanta da dhamma da in ka ji min da'fin ko min da'fin kai hattara ka san wace qira'a ce in qira'a ce ta hafs ta afwan in ta hamza ce babu wata magana min min da'fin ne in kuma qira'a ce ta asim to in shu'ba ne min da'fin amma in hafs ne ko da'fin ko da'fin sauran kuma qurra sun karanta min da'fin Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa alimul qadir ko ba haka ba kenan shine al qadiru kawai guda wanda yake mai alif wal lam a cikin alqur'ani mai girma amma wanda yake na kira mai raf'a qadirun kenan qadirun to shi kuma guda 38 ne ina fata an fahimci ni guda 38 kuma dukkan su suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni guda 38 na farkon su shine wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir na karshe kuma shine mai wanda bai da alif wal lam kenan mai dhammata mai dhammatayn kenan a cikin suratul mulk tabarakalladhi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sai na karshe wanda zamu karkare da shi shine wanda yake mai nakira amma nasu ba ce gare shi mai nakira amma nasba ce gare shi ma'ana wanda yake bai da alif wallam amma kuma yana da fathatani guda biyar ne na farko shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa in yasha yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira a cikin suratu an-nisa na karshe kuma وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا أتكن سورة الفتح إن فتا أنفهم شنكنين إذا مكا حدثوا زامغا شي وندا يكي مي ألف واللام قداني نكرا كما وندا يكي مي رفعة شي كما قدا 38 سنة سنزن نوكينن سنزن 30 39 to shi kuma wannan wanda yake na kira ne mai nasba shi ma dukkan shi wanda yake nufin Allah subhanahu wa ta'ala kinan guda biyar ne kinan talatin da yawwa sun zan guda talatin guda arba'in da hudu haka suke tunda talatin da tara an kara biyar su ne arba'in da hudu kinan sunan alkadir guda arba'in da hudu ya zo cikin alkur'ani mai girma a matsayinsa na sunan Allah subhanahu wa ta'ala to ma sauraro ne ya kamata mu sha birki ya mu ja labulan shirya nan yanan sai dai gobe idan Allah ya kai mu rai muna fatan Allah ya muna jagora cikin abin da muka faɗa Allah ya amfanar da mu abin da muka saurara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi